الله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته kowa yana jin abin da nake cewa amma ba ba wasu ba su fahimta ko ni ma duk abin da malam da hafiz ya faɗa na ji duka amma ban gane komai ba to masha Allah muna godiya ga Allah subhanahu wata'ala da ya kawo mu wannan masallaci masjidu masjidu ba kuma na babban malamin mu Sheikh Abdul Hajj Sensei muna roƙon Allah ya taimake shi ya tsare shi ya ƙara masa imani ya ƙara masa takwa da istiqama bayan haka ashirin da ɗaya ko kuma takwas da watan rabi'u ne awwal hijira annabi sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da takwas kuma ashirin da ɗaya da watan takwas dubu biyu da ashirin da shida alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah harban da ka yi ralfaga ana mukaddima ce an irkoita ala sabu an sallada annab sallallahu alaihi wasallam ga fagaye ka sallamir wa kulmar kan ta kan gone wa ga da barkan da jarhu bai yamo hal baya da sun fin ne in fassara alfaga sun naira isba'il kai ne wa kasalan kalemir kulfo da tilas da ira alfaga buno kan te lokila ka a mandoba mirse muka ka buno koyon wate a shek yahuza ibrahim rahimahullah ta'ala alfaga ikwai ma yafa inda a shek abubakar adam irgo matka irgo umra non kair ma alfaga a wani buno a kakar ganin wajen hakika irin wariya sai inna alfaga yanke in nifo da buno amma a man dogonar silbu ce ta mukka ne wo ku no wo ko yon wate karno wo ka aga gerga a wallahi ne a tilas riga mun bo wodin sai riga ware ko ma ira faga ya ba wo kan irga zita sai ko ma tabbatan da sai alfaga ne alfaga ne annon ta ashek abdulhayy musa sansani alfaga ne gobara kulmar ganta barka da ayyukan ku bai yamma wa insha Allah da fadda na'am abinda za mu tattauna a kansa tana kasa
abinda muke son mu tattauna a kansa da shawarar malam hafizahullah shi ne aƙida ta ahli sunna wal jama'a da kuma tasirin ta musamman a wannan zamanin namu na rikicewa al'amura miyagun akidu sun bayyana kala-kala da waɗanda su muke jin su da waɗanda kuma muke kusa da waɗanda suke tare da su shi yasa za mu tattauna kan aƙida da kuma tasirinta a wannan lokaci da muke ciki insha Allah.
A faga ne mawduwa kan ga su ban kan wannan ga gafa kare da yini nun ta irhun sunnance wani aƙida. Ifo ta irhun sunnance wani aƙida. Ifo tasirin kono aƙida wo da teburla kan na aƙida wo samu. wani wani bine bine ir zamanin wura kan akidiya mai bange gumo da gure kai yunga manu gure kai yunga akidiya mai din talle labari da hede igi tole da kutu na akida dinga wasu ya faga su mana amsare irse irsun na ke wani akida kan ne irin buta bai irin bai irin bai fo wannan irgo ifo nan tiro wani akida
lafazin akida lafazi ne na larabci kuma yana da asalin kalmarsa tun kafin zuwa musulunci sannan kuma bayan musulunci ya zo an saukar da alkur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kalma asalinta ya zo a cikin alkur'ani da kuma Uqda za mu ji ainun da kafin da dalun wanda kuma akwai su a cikin aqida ainun kafin dalun a cikin aqida gashi nan a cikin uqda haka nan Allah ya roƙi gaskiya cewa illa an ya'funa aw ya'fu alladhi bi yadihi uqdatun nikah shi ma da shi na uqda sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya amfani da lafazin ajami يجي يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ويبدأ الله سبحانه وتعالى يأمفاني دشيء متعين فعلي واتو أيكي يجي لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان كما يدي فعي أول وجن يكي والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبا duka waɗannan lafazan suna komawa ne zuwa ga ma'ana ɗaya kamar yadda babban malamin lura Ahmad ibn Faris rahimahullah yake faɗi yake cewa ma'anarta shine shaddul wifaq shine mutum ya ɗaura abu katamau da ƙarfi kamar buhu ka kama ka ɗaure kamar jaka ka kama ta ka ɗaure ta kamau to shine ake ce mushi al-aqdu kamar yadda can ɗaurin aure ne la ta'zibu uqdatan nikahi hatta yablugha al-kitabu ajalahu illa an ya'funa aw ya'fu alladhi bi yadihi uqdatun nikah to duk wannan yana nuna mana
hanyar aƙida a mantukan larabci na nan kalmar kan larabai daga kalma wo bai za a islamu tare mata ya da nan wato kai ko ta'ala na annabi sallallahu alaihi wasallam tuntun annabi hadisi ra aka aqida ma ya da nan mata alfara ta tafsir qur'ana ayi gobiyar ra ke je hauyunci ra da zai tabbatar da Allah kullu irko ta'ala aka ta'kida alfaga ne larabe gine a akida sai a akida dukan sai don da dukan ika a hauyin sendo hauyin kan cinno burga hambur amsa hambur sai ya da cinno burga hauyin da wani sai don larabe ya ce da akida na na'am kamar yadda hutai'a ɗaya daga cikin mawaka mukhadramai yake cewa ula'ika qaumi in banaw ahsanul bina وإن عاهدوا أوفوا وإن عاقدوا شدوا شي ما غاشي أمفاني دا لفظن أقيدة عاقدوا أما أئس إله المعلمين إذا سكتي أكيدة سنة لفهم الإيمان الجازم والحكم القاطع الذي لا يتطرق إليه شق لدى المعتقد إذا أنشي أكيدة شيني أبن كي إيماني دشي kuma imanin nan da gaske abinda ka kudirta ka yi hukunci ba ka amalin sabaninsa kuma ba ka da shirka wani hukunci da yi shi ne ake shi yasa a wasu wuraren ta yan siyasa suna amfani da kalmar sai a ji an siyasa wani a kiyar siyasa wato abin da ya yarda da shi ya zai ba da rayuwarsa a kan ya zai mutu a kan wannan abun da ya kuta kuma ya yi da shi. Na.
Faga ne a kurka a rafi na kawai da ta su da wasai ba, a tsalan akidu na agna akidu wannan ta harkar nau'i ga hau. Ya da nan mu na alfali kulmar gansa don kwaito mu da istilahan danga addina do harganin li ka aqida non ti her kan abunno burgo ka tabbati al kunnon go tabbati na hawla bin wara no bonnon go kun goyete no wana addina abunnon go ka te her kul kan ni yadinda ir kul kota do harga kul aqidi ni nasi ir kul kan ni yadinda annabi sallallahu alaihi wasallam on tawai yonira wo man tikal ni bin hon aqida no faga dina kul marganta margan domin aƙida nun kan ne niyyar jin da na tabbatin bi na aure bi lura kai ya ci non girko da tala gane da wasu mai ina aƙida.
Na wannan ma'anan aƙida ce nan ga manniyar ma'ana amma an an ce aƙida ta musulunci to ita ce al'imanin jazimu billahi wa ma yajibu lahu min uluhiyyatihi wa rububiyyatihi wa asma'ihi wa sifatihi والإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وبكل ما جاءت به النصوص الصحيحة من أصول الدين وأمور الغيب وأخباره وما أجمع عليه السلف الصالح والتسليم لله تعالى في القدر والأمن wajaba ya zama tilas a tabbatar wa Allah maɗaukakin sarki shi na uluhiyarsa kasancewarsa shi kaɗai ya cancanta a bauta masa. Da rububiyarsa kasancewa shi kaɗai yake aikata wasu ayyuka wanda babu wani tarayya a cikinsu da shi. Hakanan tabbatar masa da sunayensa mafiya kyau da siffofinsa mafiya ɗaukaka, hakanan imani da mala'ikunsa da littafan da ya saukar wa annabawansa da manzanninsa da kuma imani da lahira da kuma imani da kaddara wato abinda Allah ya riga ya yanke cewa sai ya faru na alheri ko na sharri hakanan imani da duk abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi a cikin nassosa na alkur'ani da kuma sunnar manzon Allah din sallallahu alaihi wasallam ababen da ake ce musu usuluddin wato tuwasu na imani na addini da kuma al'amuran da suka shafi gaibu abinda ba a yi ba a gabanka kila sun riga sun faru a baya ko kuma nan gaba ake tsammanin su faru da kuma labarurkan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada da kuma abin da magabata sahabbai da tabi'ai da atba'u tabi'in al-qurun al-thalatha al-mufaddala suka yi ijma'i akai da kuma miƙa wuya a game da duk abin da ya tabbata na ƙaddara Allah subhanahu wa ta'ala da kuma shari'arsa sannan a tabbatar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da biyayya shi kadai ba tare da an haɗa shi da kowa a cikin wannan biyayyar ba wannan ita ce dunkulalliya aqida ta musulunci abin da ake son kowane musulmi
amma akida dina faifai ku kuilin foga lintibero ga to kul irgide kan helyon non fatta goyon fatka fatta da cimin diyon ku fatta kan gino dini margan ne signa akida kan afokul silka ka cire ka gino ta asali ane igina non ta da mai zubum sai da kan kul fokul sino kal irko tabaraka taala ingi tindon ton ta ko ka aga hibur magana wone wo mantikal al-islami hon akida no ane wodin bande bormi yeki yaddin da irko tala hun mala'ikai ne kan mantir mu kai sai yonda irko tala hun mala'ikai ka mora wata dingano alfaga ne mi yeki yadda kai ne da tir kulka irko subhanahu wa ta'ala non azume alfaga na wa akida kan adamai zikin fi yadda kan irko tala hun annabiyon me ka sambo kulcin boryon no annabiyon mai akwai kursino kanka ta tari akwai kulmomi yardin da yomo amanta kala dole maburba kunara o irgana sai ku bayar ko ni na ha annabi sa ane buradi creation on galle sirbe o ane creation on galle sirbe to mun yadin da annabi yon mai kul wala wal muslimi na akida mi yake yadin da kodar hare gomno ko kan manta gomno ba da wakan skan non ka daga mi yadda kan kodar no wakan kanu mu matkan yadda kan kodar no wakan skan mu wala kodar no muskunda na kul alfagane ya hadin nomo koina abu akida irkoyɗiya sallllahu alayhi wa sallam bondumiyon kubance inwa abhega islam kulumte irkoyɗiya se sallllahu alayhi wa sallam danga ashegi mine alsilamu se amate kam bondumiyon kubance ino borgite irkoyɗiya se sallllahu alayhi wa sallam dire herewo imargan gandara imargun gwera imargun miso kul marganta da ni da lugun sunna ce wala aqida na wannan kalmar ta aqida dan uwa masu albarka ta zo da kusan wannan ma'anar a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin da Imam Jami'i ya fitar da shi a cikin sunan dinsa kuma riwayar sayyidina Zaid bin Thabit radiyallahu anhu sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam malamin alqur'ani wanda shi ya shugabanci kwamiti na rubuta alqur'ani a zamanin sayyidina abubakar radiyallahu anhu da aka sake yin kwafin alqur'ani a zamanin sayyidina usman bin affan radiyallahu anhu shi ya sake shugabanci wannan ya ce alaihi sallallahu alaihi wasallam ya ce illa zuciyar musulmi ba za ta kudirce wani a wasu sai mun san ne lissafa waɗannan ababen guda ikhlasi al'amali lillah yin aiki dan Allah kun ga wani launi ne shi wani bangare ne shi ma daga cikin akida duk abin da za ka yi ka nufaci Allah madaukakin sarki kada ka nemi yaban mutane har ka nemi sakamakonsu har ka buƙaci cewa wani kake so ya ji daɗi a gaba da abin da kake gabatarwa da bauta Allah abu na biyu wanda sihati lulati amr sannan yin nasiha da fata alkhairi ga shugabanni na musulmai wannan ba yana cin akida ta musulunci aqida ahlus sunna wal jamaa sannan abu da uku annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa zudil jamaa sannan kuma da zuntar jama'a ta musulmai kada mutum ya kirkiro bid'a domin bid'a ita ce aslu at-tafarruq bainal muslimin in ka ga musulmai sun rarraba to ana bid'a amma as-sunnatu tajma' wal bid'atu tufarriq kullun sunna ita take hada kai yanzu nan sunna ce ta haɗa mu duka a masallacin nan masha Allah. To da wani zai zo ya kirkiro wata bid'a wal iyazu billah to yanzu zai fasa. Zindan za mu wani wancan ya ce can wancan ya ce can wancan ya ce wal iyazu billah. To wannan gashi manzo Allah sama yayi amfani da wannan lafazin
awon tirara akate heriyon kayir ko da sallallahu alaihi wasallam ne heriyon zuwa burkul kan gaba alzanna tu da kunta sallallahu alaihi wasallam ne herjina sunan da adami zai amfani ikhlasi a hon gobara ter kul kan borgate mate irko ta la hon anduma ce kan wasu da numsate bore in ma in makani wala in jantu makani ba ko man tan murado non to wodi di bi makani di bi su makani ni wo in ko mar go o mutinga no in ko ja sallallahu alaihi wasallam ne de buri ya klaso to kul bor ni ne de ko kan ne nasiha jin bore sai jin bore ba am te wor jingara ne mamo no har dai da gidan jingarola a ga cawo a ga kuka da nutsun tsoka ci ne na gwarzo. O ka dai wanda mun faka mai imam wallahi ya yi kan da nan do won dai sai musu musu. Alfaham mai. O ya da imam ko ne faro wani su dubbo ko ne bero gongon ku zai yi ta din ko. Dan so da so ko da fara gan sai ka o da ko yi. Irin ware isai dan iya ta yi ko mai kayan nige ka igana nige ce cikin hanse wata dindo irko da sallallahu alaihi wasallam ne a mutabbat adam yazuna akidra ammar gan da jama ala sunna wal jamaa ko ya gonon non danga mustebor kan ga bidiya ni ga bidiya sente wadda no alfaga ne war mandi mata kai irga ba dingara la ir kul barganta sai a ko nya ko ba ko alfaga ne sunna kiran barkan wani sunna kiran barkan ane dan illa afo buhore kinan bidiya sai mun go so da irga sai zandi bore sai sofo siri to kullum bai kan bidiyan ce dai ko bai bore la amma hal bidiyan ce di iga mor bore bora kul barganta akil kullum ka bonni go to da su dai fidi kan bore ga fejansa amma tun da barfi yau bane kul maganta man salbi diyan ce kan wai bat bore la dai no ka to ne fisbil na to ko su da la muso ko han bore shi
in kuwa masu albarka aqidar musulunci aqida ahlus sunna wal jamaa aqida ce da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da ita qur'anan wa sunna alqur'anan ce da kuma sunnarsa sannan sahabbansa suka karba daga gare shi suka karantar da tabi'ansu almajiransu sannan su ma tabi'ai suka karantar da atba'u tabi'i haka an riga an gama komai babu wani abin da ake bukata a cikin aqidar ta musulunci aqidar musulunci aqida ahlus sunna wal jama'a da zai zama sabo sayyiduna abdullahi dan mas'ud yana cewa ittabi'u wa la tattabi'u faqad kufitu ku bi kan ku kirkiro an riga an gama muku komai an wadatar da ku abinda ake bukata shine ka koya ka sani sannan ka yadda da abinda ka koya ka sani
da faga ne akida wo ki go kana kan bisa an dunya ta labe kulbar kan ta albarka wurin wo annabi ne tawanni ne sun ko da kan da zuwa na yau ne ka da ne tawanni wurin yin mun ne ta da ne tawanni ya daga inda ne ko shi ne ila alfarka ne mu karar ko ke sau ku bai ki ko ta rasa da wani akida Allah wurin ko wannan babu ko kar ku ka akida ta umma bai ma akida hanna masu barka akida lalaita anan wurin da sai mu iko ya ga ne wurin mu kokari wurin mu tabbata akida mu wamsu ne wargi ce cikin hartajiyon dan zan hartaji wa kulka wargi ce cikin war mai hartaji dan to kul wargo ce kai jirgu ne kanta yake cikin nan dina su wano o ibni igwane diri o
shi yasa domin a tabbata zuciya zafin rai ba ana yin ta bane da zafin kai ana yin ta ne da ilimi shi yasa aqida ba ta kawuwa kawai da zafin kai ko kuma dumin zuciya a'a ana kare ta ne da ilimi kuma ilimi ne zurfi shi yasa manya-manyan malamai sun yi amfani da lafizza wasu kai tsaye an samo su daga cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasu kuma magabata suka kira aƙida da wannan sunan misali an kira aƙida da sunanta aƙida kuma malamai sun yi rubuce-rubuce akan wannan da wannan sunan ko a ce aƙida ko a ce itiqat misali manya-manyan malamai guda biyu al'imamanin raziyan abu hatim muhammad ibn idris da abu zur'a ubaidullahi na abdulkarim arraziyani suna da littafi da suka rubuta riwayar ɗan shi abu hatim wato abdurrahman ibn muhammad ibn idris ibn abi hatim ya yi riwayar littafi da sunan waɗannan iyayen nashi guda biyu wato mahaifinsa da kuma aboki kuma aminin mahaifinsa littafin wato itiqadu sunna itiqadu sunna kaga itiqad shi ma daga aqida ga ainun ga qafun ga dalu sannan bayan haka da wannan sunan da al-Imam al-Lalaka'i ya rubuta littafin sa ya sa masa suna sharh usuli i'tiqadi ahli sunnati wal jamaa kamar yadda littafin zai sa masa suna aƙidar sanar da abin nan kitabu ya ce kamar yadda imam abu usman as-sabuni ya rubuta littafin sai ya sa masa suna aqidatu salafi ashabil duk wannan yana nuna yadda magabata malaman mu suka yi amfani da wannan lafazin kuma suka aje mana wannan aqida a rubuce domin su nuna mana cewa ba aqida bace da ake yin ta da ka ba aqida bace da ake yin ta da taklidanci ba aqida bace da ake yin ta kawai na gada na taso na tarar da babana akan ta yake shikenan ya gama mun komai a'a sai ka koya na'am alfaga ne aqida burjin hanne kan ce ki bisa in tangamyon fere ce zai ma aqida wo ba kan nan aqida annam su dare barkan go ka ce ana aqida ko a ce ko ana alfaga abu ira burekayyun tilyon wallaki ne mu duka aqida wo ne mu duka batu abu alfagila abu hatim kan signe muhammad ibn idris ane goro antirte kan afil bonno antira ana antum abanda aye ka fillo koyne ane abu abu hatim bomo bono kan mo antirte kan signe ittihad zanodin tira mayo chabga afil bonni go sala abanda alfaga ye ka ta alfaga bo biyon kan ane alfaga wo kul intiriyon wallafi kan cirewo ga arsalan bir wani aqida hanna a gacha birse da riga kace ni talibe ga cirewo ilmin ceci kan da irin dukir wani aqida bai na wasu malaman kuma sai su kai amfani da wasu lafizza domin koyar da mu wannan aqida ta ahlus sunna wal jamaa misali lafazin at-tauhid wanda ya zo a cikin hadisi da sallama hadisi ma'a ya rike shi kasar Yemen domin je da'awa ya yi amfani da wannan lafazin na at-tauhid ya ce falyakun awwala ma tad'uhum ilayhi an yuwahhidu Allah shi yasa sai malamai suka dauki wannan lafazin na at-tauhid domin karantar da aqida ta ahlus sunna wal jamaa suka sa wa littafan su suna at-tauhid misali al-imam al-bukhari ƙarshen kitab a cikin aljami'us sahih nasa shine kitabut tauhid kitabut tauhid har wasu malamai suke cewa al-Imam al-Bukhari ya buɗe littafinsa da kitabu bad'il wahyi ya rufe da kitabut tauhid domin ya nuna maka cewa abinda ake bukata shine an yakuna awwaluka ilmun ilman وتوحيدا وأن يكون آخرك كذلك علما وتوحيدا كقويا sannan abu na biyu shine ya nuna maka cewa ba a bautar Allah madaukakin sarki sai da abinda Allah madaukakin sarki ya saukar wa manzansa sallallahu alaihi wasallam kuma ya nuna maka cewa tauhidi lallai sai abinda aka yi wahayinsa shi yasa sai yasa littafin sa na karshe shine kitabut tauhid haka nan bayan al'imam al-bukhari an samu al'imam ibn Khuzaima, Muhammad ibn Ishaq, shaikul muhaddisi, ya rubuta littafinsa shi ma ya sa masa suna kitabu tauhid wa isbatu sifatin rabbi subhanahu wa ta'ala. Haka imam ibn Mandal Asfahani yana da littafinsa shi ma kitabu tauhid domin duk su karantar da mu da fata suka cire suka bayyana suke ta burin kasa a tsakanin al'umma.
Alfaga ne ya dino alfar foyon mu. Idan har ga ko ta dinga ba ma kida ban yi wai sace akida ya sace ka tauhidi nuna shi. Tauhidi inda ya ta akida, akidin da ya tauhidi. Alfaga ne dukkan ku ne sahaba din kai ko ya sallallahu alaihi wasallam samba ane da dai akwai gure ne da to kul amjin fi ce ku kai tauhido ga kina ya daga arsalam tara ku akwai magana da yake tauhidi kuma ga yake tauhidi ko da sunan mu'amalar shari'a ba ko kan zo ba hadisi ya ko kan zo qur'ana na wasu ne tauhidi ana wanda sai no sai bukhari imam bukhari amuna tirara dulgulto yani babul balante don harga a an babul fote kan an tauhid madanaga anen wadi harga alfaga sibe ka filla harkanta aslam tare hon akida a kul marganta alfaga go ko shine kan asita tauhid ra ya da nan ko ne ayega alfaga filla kan gemon tilon wallafi kan ne gemon at tauhid no ida bidini mayega e gaborin da akida ya dinga dabora sin da tauhid asin da akida da sin da akida asin da tauhid an foyo nikka gar buragne ilwo il ba tauhid wali wo ilwo tauhid obo amma wora kida yesu wora kida senora to buragne za aslam tare munasibe kadda aslam tare aslam tare da wo wannan da akida din ta tauhid ilko tana ba fahimin ma haka nan malamai sun yi amfani da lafazin as-sunna ita ma tana wakiltar aqida shi yasa suka rubuta littafai kuma suka kira littafansu da wannan suna na sunna sunna ce an ce tana nufin ce shi ba misali manya-manyan malamanmu sun sa wa littafansu suna a sunna kamar imamu ahmad imamu ahli sunna wal jama'a ya rubuta littafin sai sa masa suna as sunna ɗansa Abdullahi ibn Ahmad ibn Hanbal yana da littafinsa shi ma as-sunna almajirin almajirin al-Imam Ahmad almajirin almajiransa kenan al-Khallal Abubakar ibn Khallal ya rubuta littafinsa shi ma ya sa masa suna as-sunna al-Imam ibn Adil ibn Adi Asim shi ma ya rubuta littafinsa ya sa masa suna as-sunna domin me domin su nuna mana cewa duk abin da Allah maɗaukakin sarki ya saukar ga annabinsa sallallahu alaihi wasallam ake buƙatar mutum ya zama ya ƙudirce shi a zuciyarsa to ana kiransa sunna a nan kishiyarsa sai ta zama ita ce bid'a duk abin da ya zama ma khalafa sunnata fa huwa bid'atu na'am alfaka ne alfakfoyin mona ce da zai kira as-sunna sunna nun ta akida sarbatar sunna da suka rido alfaga ne sunna wo burfo kul kanna ko taro to kul wayana aslam tare kul maganta ko taro wanda sai alfal bere intiryon wallafi kan aqid wani wallafi amma kire ma irin sunna ana agwa alfal bere da imam ahmad ibn hanbal irin sunna ce wani man bai ranoya wa fi di kitab kasu ina mu ne wai qur'ana wo man kala irko tala wanta karono ima tanga kula alfaga wengi wobu kalani jiri bobi karkasola to morogo an tirli kan seno igne yani as sunna agbo non da ida yani no alfaga wala tare ko kasina abubakar lil kallah alfagadi mono tirte wa antum bayo ale sunna tire wo kul alfagada akida ni go bangandi amma ini mai
Na'am na uku wani lafazin wanda malamai suka yi amfani da shi wajen rubuta littafin littafin akida shine usulul din ko usulul diyana kamar littafin al'imam ibn Battah wanda ya sa masa suna a shahuwal ibana an usulid diyana haka nan al'imam abul hassan al'ashari a lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake shi ya dawo kan aƙida ta ahadu sunna wal jama'a ya rubuta littafinsa al'ibana an usulid diyana haka nan lafazi na hudu shine a shari'a al'imam al'ajurri abubakar al'ajurri rahmatullahi alaihi shi ma ya kira littafinsa da suna a shari'a sannan sai lafazi na biyar na ƙarshe shine al'iman wannan da yawa malamai sun rubuta littafai al'iman na nufin aƙida ta ahlus sunna wal jama'a kaman al'imam abu ubaid al-qasim ibn sallam ya kira littafinsa da al'iman haka al'imam abubakar abdullahi na abi shaiba ya rubuta littafinsa ya sa masa suna al'iman haka nan al'imamu muslim yana da kitabul iman a cikin sahihu muslim da sauran malamai waɗanda suka rubuta littafai da wannan lafazin na al'iman al'iman al'iman wannan yana nuna mana yadda magabatanmu suka ba aƙida mahimmanci suka ɗauke ta a matsayin aba mai tsada ba aba bace da ake safa-safa da ita 'yan uwa masu albarka ba aba bace mai arha da mutum zai zo yana wasa da ita aka ce aqida ashad shaddul withaq to haka ake buƙatar mutum ya zama yana da al-imanul jazim wal hukmul qati
faɗa ne aqidu amma cika alkawari ambaci wa ala yin zanga da kota mandore herno matgini no kan borga himen da sangile jini fala no asfala bura dinga beira bura dinga boro bura dinga alzaka ilko shirka ganja akida wani wani shi gidi ido bai a ne wani sai no alfashe ne kokari ka tiriyon sai kan da akida wo bat bare kan wannan muradi sai ituna sai igdiya ane alfafoyin ga akida ce usulul dini akan ma ga sai ni ga ce yadin mantikal addina hon aslono borfoyin mo ga akida ce a sharia ko kul akatiri kala no burge ni dewar ma tiri mai ane borfoyin mo ga ce al iman danga borkan bi chapkan e wacce men da dirkoi orin ya fon ga yiro yiro ko dirce men da to dai irkoi no ni chimen da kuli gan kan gonda akida in kan asilantere wani usule da nusa ba a fotaro igar kan nugon cimen da yanku ban je ya nomo kwai ne da dai ni cimen da da irko kan ne irko na ruwan cimen da ikka gar kan nugon tauhi eh wala afu kulkan na hasa to kul sai nugon ya bai ko tara kan sami
aqida ahli sunna wal jamaa tana da khasa'is wato wasu sufofi da take banta da su daga cikin sufofinta annaha aqidatun rabbaniyya tawqifiyya aƙida ce daga Allah, aƙida ce da ba a yin ba a faɗinta da ra'ayi. Ƙa'ida ahalus sunna wal jama'a ita ce, "Ilam sun ma'ataƙit." Ilam sun ma'ataƙit. A sani sannan ka ƙudurta. Yasbi ilmu al'aƙidata, sai ka sani sannan za ka ƙudurta. Fa'alam annahu la Allah maɗaukakin sarki ya ce fa'alam ka sani annahu la ilaha illallah daga cikin shuhudu la ilaha illallah al'ilmul munafi lil jahal al'ilmul munafi lil jahal ilimi wanda ya zama babu jahilci a cikinsa ilimi ba jahilci ba saboda haka aqidar musulunci aqida ce rabbaniyya tawqifiyya tutalaqqa anillahi tabaraka wa ta'ala في كتابه العزيز وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى منهج السلف الصالح الصحابة والتابعين وأتباع التابعين
الفرق عليه هل هي أكيدة أكيد هو منسك الربانية منسك التوقيفين كانت إركوي نون غني ورمتيغا ورمودوكتي إركوي نون غني مبوسيكي بي إركوي نون غني ماي بي إركوي نون غني تبتن دنغ بوسيكي irko na gagare ga barse annabi sallallahu alaihi wasallam ne irko da yake shirkul annabi nun ga bai hankal ga hege irko suna ma ya da sifi wani wani sigi ne akida ana akida da wasu doka tabbati ka da bayre wadin da sai wa ta kul aslam tare ga ne wani dan kai sai war mu bai gawar doka hawar binila oh danga nan ga bai ga hanu nuna akida ga doka wani akida wani sirkine wani gwanda akida amma din na ifo ta kidin su bai nona akida ifo to nona ifo yo ban nona akida lan si bai dan ga kal hiridin furka sin ya akida ne kalan mi bai mi haul gandara to wannan no to nona akida bori ya dinga arsalam tare kul marganta alfaga ne amanti kal bayre no kal burma arsalam tare bayra ce cin ma bai wata dinga mu tabbata ba to kun nona akida bori na'am to kuma sannan koyanta ake yi koyanta ake yi wajibi ne wani littafi ka taɓa saukewa na aƙida ka karanta ga littafai nan ƙanana ƙanana mutum ya fara daga ƙanana ƙanana al-usul thalatha al-qawaid al-arba wa adillatuha kitab at-tauhid kuma ila dalik daga ƙasa mutum ya tafi har sama ya haddace waɗanda zai iya haddacewa sannan bayan ya kuma waɗanda ake buƙatar fahimta mutum ya fahimta kuma ya karanta a gaban malamai malaman da aka san su da salamatul aqida an san aqida su yaren ya ce lafiyayya ce ba mun karifai bane su kai da ku abu da take da atba'u tabi'in haka abin ya zo mana musnadan wa musalsalan na'am saboda da akida mu a mantaka da nokan agama su ke raka tin mu kadima chau tin mu ko ban nokan da ne rona da dara ane tire da zirbu ne fa kan da gani tire dilla ne bi tin mu kan da yi chau ne sigan aran kurara alfarkan jillo da tire da chau gano akabil sai kitabut tawhid wa usul as-salasa da mutan koyon kawon kulmar tafsirin kan sunnance yi tabbatin da kan aqida hannu na goka an tumira raga ne matakan dai annabi sallallahu alaihi wasallam ne sahabe chawani ne chawani yo da har sun wa abon mun gorora ne su bai kudu annan mu ne wa chawani oh inda ne wa isu annan mu chawani amma alfage kai yo irga tabbatin ne sai kan aqidu ko yanzu alfage ne kai wanda aqidu ne ko da tsori
sifa ta uku ta aqida ahlus sunna wal jamaa annaha aqidatun wasatiyya aqida ce da take tsaka tsaki bainal ghalina wa ahli jafai aqida ahlus sunna a tsakiya take idan ka dauki babin sahabbai aqida ahlus sunna wal jamaa ta sabawa yan shi'a masu lalata matsayin sahabbai masu zagin su sun su masu kafarta su sannan a gefe guda ba ta tare da nawasif su kuma waɗanda suke guluwi a game da haƙƙin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kuma su zama suna zagin ahlul bait na annabi sallallahu alaihi wasallam ahlus sunna suna tsakiya a tsakanin waɗancan da waɗancan a nan daidai yake idan mutum ya ɗauki babin abin da ya shafi ƙaddara aqida ahlus sunna wal jama'a wasat baina القدرية النفاة والعقيدة الجبرية والقدرية الجبرية القدرية النفاة دع القدرية الجبرية أكيد أهل السنة نتكيا
الفقه أنا أبوى أكيد أهون سفي راسك هندتا أسلام تري أكيد أهون من سكالوات كل دين دوران وغوغو دنگا سنة جوان أكيد من تنونتا وكانغو جني وروكانغو بندي وغو دوران أبو gara alfaga ne a ga da shiye wani akida da mu kan shiye wo ni ga wani irko da sallallahu alaihi wasallam sahabe ni gile bendi o sahabe ko mu no ne wani kan ko ala ya da nawo ko ya a ga faida da nawati da kan ga wani irko da ma aljarai ne ki dorani ibe ko da sallallahu alaihi wasallam sahabe ki ni bere da kutum can fuga kam abisba ibn masayi ala ya da amunno dor kal ganda dinna amne ay kai abur man ka bi gizi babur man mudin ce no kon be ne din ko bodal zan ak bodal zan de no suna jo sun bantan tonori suna shi bantan tonori ya da no mo koi ne sunnan ciwo asibun har wasai kalamu to nan ka an bis qur'an wani ya mare ga an bis hadisi wani ya mare ga ko gina sunnan ci so ne wate ngo wa tun nasi wannan kai nasi bun kai yin wodin da ta bindo inda ta bindo amma din bisi ga kullu nubi yole din yayi sai banno na sallasi ilko ta da family oh malam malam waqafa alayya saboda haka lokaci yayi tun dazu muna roƙon Allah wannan wannan aqida Allah ya tabbatar da mu akan ta mu dage wajen koyon ta lokacin da Allah ya azurta mu da malamai to mu yi kokari mu zauna mu koyi waɗannan ilimin a wajen su kada mu sakaci fa'idar da mutum zai sama a wajen malami ba ta kai ba ta wuce fa'ida ta koyon karatu a wajensa ba da kuma koyi da kyawawan ɗabi'unsa waɗannan su ne manya-manyan fa'idoji biyu na zama da malami ka koyi iliminsa sannan kuma ka koyi kyawawan ɗabi'u daga gare shi ashe malamin da ya cancanta a yi karatu a wajensa shine waɗanda yake da waɗannan siffofin yana da ilimin sannan kuma yana da kyakkyawan ɗabi'a wajen mu'amala da mutane Allah ya azata ku da malam da mataimakansa Allah amfani da su ya rayu sun albarka domin kuce barka da Allah da suna koya a gare su daga gare su ina muku fatan alkhairi ina addu'a ga wannan azasa ta togo da kuma wannan akan daidai sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk alfaga anan wani sallotin nan da gara da irin a mai da tsara mata alfaga ne sannuman kan irin kamar bin da yawan alfaga a shaka abdul hayy anan lubukin nasiha alfagu gurmar hegulu a ganafa kan zo burse na fahimka ana da fijina mu kokar gudu a wani bera san wata fa ga tafsiro nan ka tirgo da bayo kullum da yawar ka wa da ban yau o to bera ne wasulon ma fa ga gana wani kokar guduwa in ka za ne bom kokar ka fa ga mun da hanni da su barante mu kokar ki dandan mu kokar mu kun ban tilacin da da yayi gana ana da yin ko don ta herban bati ga kan bari ne ko dan fadda wallahi gana alfaga ware to gola bose da ilmin bayin lome labo ilko ta lamar ilko kulmar ilko da kulmar ganta tabbatin da ala sunwar jama'a na kila ko ilko mir wani albarke goben dir da hamila dir min dila bai izela faga ne assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh